نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 20 ga wata na Rabi'u Thani, hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da ishirin da uku ga watan goma dubu biyu da ishirin da hudu yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da bakwai cikin littan riyadu salihin darasi na ishirin da bakwai insha Allah akwai tambaya daidai tambayar shi ta harko kan mu'amala ce da yake kudin a daidaita ne shi da wata ba ta biyan shi akan aikin da yake mata kuma sai je kawo mata wani inji ce ya kawo wani wanda ba nashi ba ya nemo wani yake mata aikin da sunan ba nashi ba ne ita kuɗi yawa da dalilin haka take mai ƙarin kuɗi tana tausaya mai akan ba nashi bane sunan tambaya da yake ƙarya da anwa ana ƙarya da ta wurin halin daruwa ba ka daruwa yin ƙarya nan kayan ka ne kai ko ka bari ta biya kamata ba ta biya ka hasa mun ga kana da hujjar ƙarya ba nan gaskiya ba ka da uzurin ƙarya a wannan kamata ƙarya akan haka nan gaskiya wurin ga mata gaskiya naka ne in ta biya ka kai amma ta biya ka ba sai ko ka bari ta rage gare ka sai tambaya ta biyu magana da ake yi bayan ta da ikama shi da abin da shari'a bata hana ba baka hanawa da karan kanka shari'a bata hana ba yin magana bayan ta da ikama har ma hakan ta da ikama wani zai zo annan magana annabi ya sabko ya iske shi su dogo tattaunawa ma tukun ya dawo a ci gaba da sallah amma an ta da ya kama ya je ya yi wanka ya dawo ko ka kenan ko an ta da ya kama ko ba ta da ba ba a san magana banza a masallaci in kuwa magana wannan ba ta banza ba ce ba mai matsala kanta na wata an gane muna dai babu liqtisad fi ta'ani babu na takaitawa akan takatsa zamana rishin kuce gona da iri akan ibada mun za mu tashi hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu wa an Anas radiyallahu anhu qala دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليسلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد أبندا يكي ruwayar Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa Annab sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci fa idha hablum mamdud baina sariyatayn sai ga wata igiya tsakanin wannan gimshiki da wancan gimshiki an kulla wata igiya tsakanin gimshiki guda biyu yaga igiya an darma faqal yace ma hadal habl wannan igiya ga wace ce me wannan imana me ya amfani wannan igiya me matsayin wannan igiya sai qalu suka ce hadha habalun li zainab wannan igiyar zainab ce wanda kenan fa'iza fatarat in tana sallah dan kokari in ta gaji da tsayuwa ta'allaqat bi ya tarike ya tarata ya tarike wannan igiyar dan ta dan huta ta samu dan rage mata yaunin tsayuwa dan ibada faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam kullu annabi ce ku sunce wannan igiya warware ta kullu li yusalli ahadukum nashatu annabi ce ɗayan ku yayi sallah lokacin da yake da kazar kazar daidai nishadin shi ka hanyar kosa faiza fatar ya gaji faliyar kuje kwanta ma na kama gana rike igiya har da igiya rike kamar dole shi ne kuran ka yi tsalla bakin nishaɗinka in ka gaji da cikin kwanta ba dole ba ne tunan har iya karantar da mu kaka tsoron makan abin da karinka canshi daidai gulgudu ka ta ma za a yi kaga wani kuzarin ibada da ya kita kana har ta rike igiya tana ɗan rataya kan igiya don samu ɗan dama dama ba magana ita a warware ta a warware ɗayan ku ya sallah bakin nishaɗin shi an ka gaji ka gaja kwanta shi na maka yi barci barci ne wannan shi na ruwaya wadda imam bukhari ya roto haka imam muslim ya roto wa an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا سلى هو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه متفق عليه هنا رواية عائشة رضي الله عنها رواية البخاري يكا مسلم يكاو تنا بعد الأبان شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي idza na'asa ahadukum in dayan ku ya gengedi mana ji barci ya dan fara gengedi wa huwa salli yana cikin sallar gengedi ya kama shi yace fal yarqud ka kwanta ka kwanta hatta yadhhab anu num habarcin ya wuce ya wuce kai barcin ka kare ba shikenan ba ka samu kari ka kwanta habarcin ya wuce fa innahu domin ya ce yadda mutum domin iza tsalla waunas idan mutum ya tsalla yana gangadi da barci-barci zai je layadari la'allahu ya zahab ya tsaga firufai subu nafsa zai je iya neman gafara ta Allah ya dangana makashi wata mummuna addu'a magana mara kyau shi magana sabu kana neman alkhairi ka mugu addu'a kan kama na lili kakkai an gaji barci kwanta ka huta kwara dole ya karantar da mu rashin zurowawa ko huce gona da iri duk da naka san ibada to kai ta daidai gulgudanka daman da Allah ya san da mu ya san matsayin mu ya san raunin mu sai dora mana abin da zamu iya bai ga da mu bayan na farilla kai wakin karhin ga kakkai abin da ya huce gona da iri shine kuma magana inda ya rama ce sallah min sallah 50 inda aka farko ta ku amma ka rage mutun daga 50 aka komo biyar ku kenan wata rahama ce ta Allah gare mu kenan kan mutum ya kunta ma kanshi ya huce abin da ya kare shi magana kenan kuran babban abu aje faralla bayan faralla kai abin da zaka iya bai damun ka bai huce gona da iri kai ba mala'ika bane ba wannan kenan wannan ruwaya kenan shi sa ce kenan idza na'asa ahadukum in dayan ku ya gengedi wa huwa na yusalli iya sallah ya ji gengedi falyarqud ya kwanta hatta ya zaba anhun na mahabbarcin ya huce ita yi fa'innahu idza salla domin shi in ya salla wo na isa yana cikin gangade la yadari la'allahu yadhhab yastaghfir fa yusubbu nafsa zai je bi sani ba take bi sani ba maimakon neman gafara ya dangana magana magana mara kyau shi bakan magana magana zagi ba shi zai tama kanshi mummuna addu'a ta kace wa ana abi abdullahi jabir bin samura radiyallahu anhu ma qala كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم yace ina sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace duka sallolin shi ina kenan salloli tare da shi na sallah tare da shi yace fa kan salatu qasadan wa khutbatu qasadan annabi sallama sallolin shi tsaka tsakiya ne bai tsanantawa bai gajartawa tsakatsakiya haka hudu bai shi bai tsawaitawa da yawa bai gajartawa tsakatsakiya duka lamarin shi tsakatsakiya ne ba kumtawa haka halin annabi wani sahabi ne yake wani halin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya rayu da shi ba ba sako sako ba huta gona da iri haka halin annabi sallallahu alaihi cikin ibadar shi wa ana abi juhayfa wahab bin abdullah radiyallahu anhu qala آخى آخى النبي النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا أتقشابن دي كينا نكرنتا آه كينا أبي جهيفة mai suna wahab bin abdullah yake ba labarin cewa akha nabi sallallahu alaihi wasallama baina salman wa abi darda annabi sallallahu ya gama yan uwantaka tsakanin salman da abu darda me yan uwantaka annabi ka san farko ma har gado ake kuma yanda ake zuwa harauta afsa suka mutu bayan gari neman dan uwa na musulunci annabi ya ce gama wani da wani kamar dan uwanka ne har gado suka kai da hurgu irin wannan yanwantaka dai an gama ka to ko da an doke magana gado kina ko ta yanwantaka ta musulunci wani kai da wani annabi ya gama irin wannan zumunci tsakanin Abu Darda da Salman fazara Salmanu Abu Darda Salman ya kai ziyara wajen Abu Darda far'a ummu Darda mutabaddilatu sai Salman ya ga ummu Darda matar Abu Darda cikin kwatsam ma'ana babu tagara babu ado kuma tabazzila kaya dai babu ado a cikin da kurin ba tagara shi matabazzila faqar ce masha Allah lahiya wanci kuma ganda kwacam haka lahiya kwacam haka qalat tace kai akhuka abu darda laysa lahu hajatun fi dunya dan wanga abu darda ba shi da bukata a duniya mai adam me zai yi kina adam mai adam me zai ta mutun mijin shi ba ruwan shi mata ba ruwan shi da duniya dan wannan ka kuma mata lamarin duniya ne lamarin jin daɗi ba ruwan shi da su duniya gaba daya duniya gaba daya ba ruwan shi ko ibada kuran ta ga mai gaima matsalar dan uwan shi dan uwan Abu Darda bai da wata bukata a duniya kenan yasa abin take ni kenan balle ta ta kwalliya ko shine da ta kwalliya ta dangana shikenan Salman ya ji matsalar dan uwan shi Abu Darda فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني سائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل da ya zo abu darda ya sa aka yi abinci ya zo ya ajiye masalman ci abinci ci bisimila ci ni azumi nake tare da azumi nake ci ni azumi nake ci abincin ga abu darda ya ce ma'ana bi aikinin hatta ta wanda ce ba zan ci ba ya ka ci dole ka ci ko mace tare ya kaci kenan dole bi shi kenan na ba ba dole bane ba ikwai kan taje gidan shi ce bai dole ya ci kenan shi ma zai ci ya ci bane ci ya kaci kenan dalilin ci ya yi haka haka ya ci da kenan ya ci shi ma dai yanzu kenan bangaren abinci salman ya ture ma abu darda ya karya mai azumi ya sa ya karya azumin falamma kana layl zaba abu darda ya kuma sai dare ya yi abu da dare saba da kuma farkon dare ya tashi aka kuma za shi sallah kuma dare ya yi kuma an tashi kuma za shi ka sallah dare ya yi kuma ya sallah kura a nan ma sai abu darda yace Abu Salman yace ma Abu Darda nan kwanta ma wannan ka kwanta ko ga sallah ga barci ko ya ya hana shi sallah farkon dare kwanta fana ya dangana ya kwanta Abu Darda ya dangana ya bugan Salman ya kwanta sun ma zahaba ya kuma can an dan jiba ya tashi ya kallon shi faƙala lahu na mace koma kwanta falon ma kana akhirun laili ya can ƙarshen dare lokacin suhur kenan ƙarshen dare sai ƙala salman umar an tashi yanzu kenan ƙarshen dare zai ka salaka yanzu kenan zan ka ka huta tashi ka yi sallah yanzu sulsun dare kenan ƙarshen dare shi kenan suka yi ce fasallaya jami'an suka sallata kowa suka sallata tare shi dan wani salman faƙar bayan an yi sallah an ƙare faƙala lahu salman ya salman yake cin abu darda inna li rabbika alayka haqqa wa inna li nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa fa'da kulli dhi haqqin haqqa yami yami yami nasiha yace abu darda inna li rabbika alayka haqqan ubangijinka iya da haƙƙi a kanka akwai haƙƙin ubangiji a kanka wani nafsika alaika kan ranka ma jikinka ranka iya da haƙƙi a kanka wali ahalika alaika hakan akwai haƙƙin iyalanka a kanka akwai na Allah akwai na kanka akwai na iyalanka da haka yace fa'ati kullu bi haqqin haqqa ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙin shi ka ba Allah haƙƙin shi na ibada ka ba haƙƙin ranka haƙƙin ka na hutu ka ba iyalanka haƙƙin na iyalai magana kenan kowa ka bashi nashi kuma haƙi na kowa nashi shikenan salman ga abin zaka abu da zugaran Allah waye an kutse a can wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika la kenan abu darda abin bai dadi ba da dai an sa kare azumi ana shi kiyamul layl Qur'an ana shi ya ana shi azumi ana shi azumi an kare mai azumi shine yake kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa salman abin sama na ga maka na ubangijinka yana da haƙƙi a kanka kai kanka ranka yana da haƙƙi a kanka iyalanka kan haƙƙi kanka wannan magana ta salman gaskiya ce ga maka annabi ya tabbatar ma salman abin da yawa abu da daidai ne kadina yana kwatanta cewa dai ba a san huce gona da iri kuma in kaga wani aboki abokin zama abokin tahiya kuna tare ya kuskure kakka bashi kan kuskuren shi kaje kana yi da shi kana ta kaza wani abin da kyan bai dace ba a shi zaka ga yawa bai dace ba ba nan zaka ga yawa daban abin da wani yake bai dace ba kana kuma ya tsallake mutum ga wurin afa ko ya daga wasu daban a shi wanda yake abin shi zan da ka san shi so na gaskiya shi zaka ga abin da yake bai dace ba shi da fa'idar abin kuma ya karantar da mu ashe azumi na nafila ana karyawa annabi sallallahu alaihi iya cewa almutatawi amirun nafsi din mai nafila shugaban kanshi na nabi ce mai nafila in sha ka wani sha tarak in ya so ya karya azumi in ya so ya yi azumin shi kuma babu cewa ya kara ma kana da dama kun karya azumin ka kun ka fasa in ka ga dama wata ran gangarawa ba gangara ce ya kara ma shi dan kawo karya in dai nafila ce annabi ce kai kake zaman kanka mai nafila zaman shi doka ba dora mishi ba naka an bashi dama yayi abin da yake so ko ya ci gaba da azumi ko ya aje azumi an kira ka walima ko kana azumi ka je wani wuri ka ga wata shimfiɗa kada ka iya daga yau ba ka sake ganin ta ba yayawa miyan ka ya faɗa to ba lahi bane aje azumi ka sha walima kuɗin ba lahi bane ba ba layi ba ne ba kai layi ba eh ba layi ba ne ba sai wannan ruwaya da ta imam bukhari ta wannan tsakanin salman da abu darda sai kuma da maganar ba a san ba a shar'anta ba raye dare kullum da ibada gaba daya a ɗauki wani bangare na dare ka yi bada shi ibada kanu kalimin ne mai hajja wani lokaci na dare ba duka ba ba ɗora maka duka ba sai wa an abi muhammad abdullahi bin amr bin asar radiyallahu anhu ma qala shi ma ga wani dan uwa dan uwa Abu Darda ke wannan ya ma Abu Darda shi shi ya Abu Darda qal da zamu ji lafazi daban da makan wannan ruwaya ukhbira an-nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-layl ma ishtu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله عبد الله بن عمرو بن عاص يتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي معنى أنبا أنب لاباري كنا هنا كلمة لابارة cewa anni aqul an ba annabi labari wai ni na ce wallahi na rantsuwa da Allah la'asumannan nahar wa la'akumannan layin ma'ish na yi rantsuwa da Allah zan yi ta azumi duk wata kullum duk rana wuni azumi kwana sallah kuma hada rantsuwa kaji manya a tsibada rantsuwa hada rantsuwa gama kudin shi ya kare ci abinci kudin duk ranar duniya azumi zai duk daren duniya ya mulil kudin ba komai ya bada kudin amala ya ka ya ce kuma na wannan rantsuwa a kina ba annabi wani abu ne annabi ki nemi tambaya ne an ba annabi labarin wannan na rantsuwa ba na ƙara ci da rana cikin dare kullum yin ibada matuƙa ina dare haka zan yi kuram wannan labari kenan ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine faqal annabi yace ma yace ma yace ma yace ma abdullahi bin amr faqal rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta alladhi taqul zalika abdullahi kai ne kai wannan magana nan kenan kaman cewa annabi kenan ya yi inkari ga abdullahi kai kai wannan magana cewa ka rantse ba ka ƙara ma'ana shan abinci da rana kuma ba ka ƙara bacci dare kai kai wannan magana hada rantsuwa ya ce ƙarƙulutuhu bi abi an tsarni sai rasulullah zan ba da fansala babana da babaka zama da fansarka ya rasulullah gaskiya na hudu korin haka ne yadda kajin haka ne kwana gaskiyar magana ba na ƙara shan abinci da rana kuma ba na ƙara bacci cikin dare korin zalla shi kenan ƙal sai annabi ya ce fa'innaka la tastati'u zalik wannan abin da ka ɗauka ma kanka ba ka iyawa ya ce mun ba ka iyawa don haka fasun wa a fitir wata ran a yi azumi kuma wata ran a ci wannan waƙun ka yi barci kuma a tashi ƙiyamun layin yace wasu minan shari talasta ayyam faɗin na alhassanata bi ashar amsaliha wa zalika mithlu siyamun da ya ce ka yi azumin kwana uku yadda wata ka yi azumin kwana uku domin ana limka hasana gida goma goma goma sau uku nawa ba talatin ba in za ka yi shekara kaka kullum kenan kana azumi amma ka lada ina saura kara da shekara da azumi kenan ya ce wa zalika mithlu siyam dar yin hakan kamar kayi shekara kan azumi kenan qultu sai na cewa annabi sallama fa inni atiqu afdala min zalika utiqu afdala min ni zan iya sama da haka a ni ina iya sama da haka azumi ku raka a wata haɓa rasulullahi ina iya ƙwarin sama da haka a ina iya sama da haka ƙar bayan zai ce a ɗiku a ɗiku a afirka da ku iyayen iya da iya ƙarfin sama da haka sama da uku sai annabi ce to fasum yoman wa fitar yomai abin da to tunda kana iya ga amma da yanzu abin da za a yi ka yi azumi yau ka ci abinci kwana biyu kuma a nan hudu sai ka ɗauki azumi kwana uku azumi yau kwana biyu ka azumi kuma ka ɗauka kulut fa inni atiku afdal min zalik ya rasulullahi gaskiya ina iya sama da haka ya maka dan azumi nawa duka a wata qal fasum yawman wa aftir yawman to abin za shi na ƙarshe ka yi azumi yau gobe ka sha fadhalika siyamu dawud sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'dalu siyam to yau ka yi gobe ka sha shi ne azumin annabi dawo shi ne mahihicin azumi wannan ya ce wa fi ruwata a wata ruwaya da lafazin da ya zo a kan wannan magana ta ta abdullahi bin amras ya ce huwa afadalu siyam shi azumin annabi dawo shi ne mahihicin azumi fa qulu sai na ce mishi fa inni atiqu afdal min zalika ya rasulallah ni ina iya sama da haka kenan na ƙarin haka ya ce faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna salam sai ya yi la afadala min zalik ai babu azumin da yi wannan dangam na nabu dawo ba azumin da yi shi ɗaya ga kenan ƙololuwa ka sha yau gobe ka yi azumi babu azumin da yi shi wannan na nabu dawo ya ce wal an akuna qabiltu thalathata ayyaman lati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali yanzu wannan magana iyayensa daga baya ne yake nadama ya dauki azumin wannan dole shine doka amma abin yi daga baya abin yi gare shi shi kuma da kin alƙawari daga annabi sallallahu alaihi wasallam yau zai yi gobe zai sha abin daga baya ya dame shi ya gare shi yake cewa dama na ka wannan dama tun farko na ka wannan kun wannan dama ta farko ya shi wani kwana uku a wata ya ce wallahi ya ce da na yi na yi ta guna rasa iyalai na dukiya ta gaba daya da na bar gudun na nan gudun maza da mini kwana uku nan gudun rasa iyalai na dukiya ta gaba daya da na bar wannan abu da na bai bani sauki ban doka ba kuma ba bayani sa gaba abin ya kare shi shi kuma ya tsoro ya bar abin da na bar maza Allah kuma abin ita ne shi amma ga gaba abin da ke cewa wafi ruwaya wata ruwaya annabi ya ce mishi bayan samun labarin halin da ya doka ya ce alam ukhbar annaka tasumu nahara wa taqumu al-layl qultu bala ya rasulullah wata ruwaya annabi ya ce mishi alam ukhbar shin yanzu ba an ban labari ba cewa annaka tasumu nahara wa taqumu al-layl an ban labari ba kana azumin rana ka yi kiyamun lele cikin dare da ran azumi da dare azumi sallah ƙwalutu bala ya rasulallah na ce eh haka ne ya manzan Allah dare rana azumi dare sallah ƙwarar ƙala annabi ce fala ta fa'al kaka haka sun wa fitir ka yi azumi wataran kuma ka ci abinci wataran wannan waƙun ka yi ƙiyamu ka yi kwanta ka yi barci shi wani ɓangaren dare kuma wani kuma ka tashi ka yi sallah fa'inna da jasadika alaika haƙƙa wali ainihinka alaika haƙƙa wa inna li zaujika alaika haƙƙa wa inna li zaurika alaika haƙƙa wa inna bi hasabik an tasuma fi kulli shahadin 3 ayyam فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر النبي صلى الله عليه وسلم masa ga mai baka ma'ana kai azumi ka ci kai kwanta kai barci kai kiyamul layl ita domin fa inna li jasadika alayka haqqa domin jikinka yana da haƙƙi akanka ya alƙata hutu wa anna da aynaka alayka haqqa bayan jiki ido ma iya da haƙƙi hutu ya kwanta ya barci ka kwanta baka zaka huta ido iya bukata shi ma huta idanunka biyu suna da haƙƙi akan ka wa inna li zawjika alayka haqqa matarka tana da haƙƙi akan ka yace wa inna li zawlika alayka haqqa haka mai kama ziyara wanda kama ziyara gidanka shi ma iya da haƙƙin kulawa da shi iya da haƙƙi ka kula da mai kama ziyara ya ce don haka wa inda bi hasabi kurin ya ishe ka abdullahi an ta su mafi kulle shaharar sasta ayyam ya isan maka duk wata kai azumin kwana uku ya ishe ka domin an kai uku a wata fa inna laka bi kulli hasanati ashar amsalal ko ta hasana kana da miki goma goma goma su uku 30 kenan yace wa inna fa inna zalika siyamu dar yin haka duk wata kai uku kaman ka shekara kana azumi sai abdullahi ke cewa fa shaddadtu fa shuddida alayya na matsa kuma nema aka matsa abin ya tsaye mai tsanani qultu nace ya rasulullah ya manzon Allah inni ajidu quwa ina da karhi yin haka saboda haka nake wannan ina da karhin sama da azumi uku ala ce mishi sun siyaman nabiyillah dawud kai azumi azumin annabi dawud wala tazid alaka ka kara ka kara kanshi nan ne karshe ulut sai na ce wa ma'amunan salama ji abdullahi sai na ce wa ma kana siyamu dawud yaya ne azumin annabi dawud kuwa qal yace nisfar da rabin shekara tana shekara yau azumi gobe sha fakan abdullahi ya ƙul ba da makabir za da labin abin abin abin bayan an girma an shekaru allah ta shaka an girma sai yake cewa ya laita ne ƙabitul ukhtin da ya laita ne ƙabitul ukhtin me aka ce a nan iya tamanni ya laita ne ƙabitul ukhtin biyu salama mai kogo ukhtin da rasulullah salama da ma na karɓo na rangon da annabi mun bayan ya shekaru ya kasa yake tamanni dama ya karbo na rangon da ba za a sami shi shine rukusa rangon da annabi jinsu wa fi wata ruwaya lafazin da yake can annabi ya ce mishi alam ukhbar annaka tasumu dar ba an ban labari ba abdullahi kana azumin shekara wa taqra'u alqur'ana kulla layla kana kan diddare kan kan kan qur'ani cikin dare kenan akwai kiyamul layl akwai karatun qur'ani fa qultu bala ya rasulullah sai nace eh haka ne ya manzon Allah walam arid bidhalika illa alkhair ai haka ya rasulullah wannan abin da nayi ana yin komai ina ne alkhairi ne ibada ta nake sura Allah ina ne alkhairi nake nema qala annabi yace fasum sawma nabiyillahi daud kai azumin annabi daud fa innahu kana a'bada nas kaji annabi ke wani labarin annabi daud shine duk a mutane dan adam ba wanda ya bautar Allah annabi dawo duk duniya adam da annabi ce da ta wata abdul bashar inda ibada ce ba wanda annabi dawo domin cewa wannan annabi dawo kissar shi tana karantar da kai ashe mulki da dukiya ba uzuri ba ne ba kan hana bawa ibadar Allah. In dai mulki na annabi Dawud a cikin annabawa, iya daga cikin wanda ake jerowa annabi ne kuma mai mulki ne. Haka in dukiya ce iya cikin annabawa ga annaba ta kuma manzanci kuma ga duki duk Allah ba shi. Ga shagalin dukiya, ga shagalin mulki, amma shi ne Abdul Bashar. ya kowa ibadar Allah na Dawud haka nan ba uzuri bane kai wasa da ibada dan harkokin duniya wanda yawa shi dan kan rudan adam yace harkoki sun yawa harkokin ne daban harkokin kai da kai kai kasa kan kai kai zaka daidaita su dan su wannan harkokin da kake magana kansu kayan ka zo duniya ana harka kayan ka zo ana yi ka zo ake yi da kai kuma za ka huce a ci gaba da yanzu sai ma za gano sai in ka mutu an ƙara lokacin jana'iza ga mutane suna suna dibin manta ana faɗa an za abin an ji wani wankan mu ba ran bayan ka bane an yake kaga ana faɗa faɗa ga mai Allah ka ji wajen jana'iza aka yi da tar kaga aka yi da tar ka ɓata musu lokaci so sai a ƙare zo su su gaba da gogin su sannan suna ga an rike su ka je makwantai inda yake da karamar katanga ka gani kowata ya kaɗan gaugawa an jib ana jirawa duk ana jirawa suna ga ɗan mutum biyan da zai a yi ka haya wato ya ga ɓata mai lokaci ya kama katanga ya turo Allah me za a zo a yi haraka an aje ka kenan kadda haraka ka sa ma kasala wajen ibadar Allah to annabi dawud shine abada nas annabi shine mafi bautar mutane annabi ce ma abdullahi bin amr bin as wa qara'a alquran fi kulli shahr ka karanta qur'an duk wata kai sabka daya kan ka sauka duk wata sake qur'ani yace qultu yana ce ya nabi allah inni atiku aka afdal da idan ina iya sama da haka gaskiya ina iya sama da haka ya rasulullah qal fa qara'ahu fi kulli 20 to duk wani 20 ka karanta Qur'ani kai sabka daya qultu ya nabi allah inni atiku afdal min da rasul ina iya sama da haka qal ci to fa qara'ahu fi kulli 10 to karatu wannan annabi ana rigiya da rigiya ne wa ito to ka da cikin kwana goma kai sabka daya na ma kulta nace ya nabi Allah inni atiku akthar afdal min dalika gaskiya annabin Allah gaskiya ina iya sama da haka yana ya mika dan daya uku kai goma goma a wata qala fa qara'ahu fi kulli sab'in wala tazid alai ka karanta duk sati ka sauka daya ka kara ka haka billahi yace dai fa shaddartu fa shuddida alayya na matsa ne ma aka matsa ma abin ya kahina وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر kaji shi dalili yace iyawa dalana abin da ka dauka makanka akwai shekaru za ji wasu shekaru ka kasa an ga tsawon shekaru qal fasirtu ila alladhi qala li muslim yace abinda annabi ya ga mun hidin kuma hidin sai same shi kuwa hidin same ni hidin na zaman to yadda annabi ya ga mun hidin shekarun suka same ni kuwa ya ce falamma kabirtu wajittu anni kuntu kabirtu da kusurar zazarama na bi da zazarama ya ce hede na girman kuwa na ya gurin dama na karɓi wannan rangwamen da annabi mutum farkon dama ne wa fi ruwaya a wata ruwaya bayan magana magana ubangijinka jikinka idanka iyalanka yan ziyara akwai ƙari wa inna li waladika alayka haqqa diyanka ma suna da haƙƙi naka akanka wafi ruwaya wata ruwaya da ya kawo yin azumi kullum ya ce la sama man sama al'abad bai ba azumi wanda ya azumi kullum kenan ba azumi bane ba ka saba shara bai ba wanda ya azumi kuto ba azumi bane ba kullum azumi ya da su uku la sama man sama al'abad ya da su uku wafi ruwaya a habbu siyam idan layi ta'ala siyamu dawud wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahi soyuwar azumi a wajen Allah azumin annabi Dawud iyaka kenan wa habbu salati ila Allah ta'ala salatu Dawud mai yace sallah a wajen Allah sallah annabi Dawud kana yanamu nusufal layl wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu yana barcin rabin dare yana qiyamul layl sulusin dare yana barcin sulusin dare in ka ɗauki awa goma sha biyu an ce ya barci rabin dare kaga awa shidda kenan ko barcin awa shidda kuma ya yi ƙiyamun lalin sulusun dare a cikin sha biyu hudu idan ƙiyamun lalin awa hudu ce ki kuma ya koma ya sake barcin sulusun dare sulusun dare kenan shine awa biyu ko in ka ɗauko shidda ka gama da biyu nawa a binciken ɗan adam barci na ɗan adam da ya kamata kai duka fantakatar witar return awa takwas ne wannan binciken ɗan adam da zaka ga alkitance awa takwas shine barci normal kai ga barci da jikinka iya buƙatar awa takwas wannan binciken adam ne hakikan alamar kai haka azumin annabi da haka kiyamun da barcin awa takwas yake ya kiyamun laila awa hudu wannan shine iyakar ibadar da yake mata ita ce kenan duk ƙwallo kenan nan ya za kan da kai kenan ko kakka ya dare ga kai ya kai ƙwallo kakka wuce a hudu kenan magana kenan awa hudu ne amma raya dare gaba daya matsala ce ko kawar ka bari nan da kenan shine na wace ke mahice sallah sallar annabi dawud yana barci rabin dare ya kiyaman lailin sulusun dare kuma ya koma barcin sulusun dare kakka ce ayo ba sallar asaba wace ba sallar asaba ya gishi an zaka ce tunda an ce ya barci rabin dare ya ke wani kuma ya kwanta karkashin dare kwanta ko ai shi sanin shi ban ta bace ba ta sallar asaba alfajir take to irin taka yasa ka maka kenan barcin karshen daren iya barcin tursun dare in so an tashi kuma za mu zai sai yace kuma bayan haka wa kana yasumu yawman wa yaftaru yawman iya azumin yau gobe ya sha wala yafiru idza laqa kuma sadauki ne an gama an gama da abakan gaba baya gudu baya ja da baya ga ibada azumin ga ibada da kuma an gama da abakan kuma mayaki ne ana da mayaki ne ya ya san tarihi annabi Dawud sarki ne na daula kuma annabin Allah ne jagora ne kuma kuna labarin qatala Dawud jaluta qatala Dawud jaluta ko annabi Dauda ya kashe jalut wa tawlal mulk Allah ba shi mulkin gaba daya asali wani ne daban wani isra'il suna cikin dimuwar wannan me cikin dimuwa kun san bayan da yake cewa a sun sami jarrabawa da musu jarrabawa a gamsa da arna suka fatattaka su sai suka nema akwai annaba a wannan zamanin amma ba shi mana jagora haka amma akwai annaba Allah cikin su suka ce Allah ka rige ubangiji muna so a sa mana shugaba wanda zai mutu jagora komandakin yaki yace a a ina gudun a dora muku wani abin kuka suka ce ya za a yi bayan an kashe mana diya an kama mana diya matsayin bayi an koyi mana gidajenmu mu zai hana mu yaki kin da baka da mu zai kana ban dawo a takaice Allah subhanahu wataala yace to yanzu aka ce ma annabin nasu yanzu Allah ya sa ya zabi Talut shine shugaban commander din yakin lokacin nan Jalut shine arna arne ne sam ba ya musu bala'i sun fatattake su yanzu annabi Dawud iya cikin sojoji shi ma lokacin nan shi ma soji ne Allah ya ce ɗaluta ne shi ne Allah samu shi ne shugaban kuma matsala suka ce a to ɗalut bai cikin wanda aka saba ya ce gidan sarauta talaka ne kuma suwa bayan Allah ya zaɓe shi shi ne suka ce Allah wannan ba bai gidan sarauta bai gidan sarauta ba kamar ɗan talaka kamar a ce ɗan talaka ne ba gidan sarauta ba ne ba kuma talaka ne ba gidan sarauta ba ne kuma bai kuɗi ba kuɗi ba ganin sarauta to shi ne Allah shi zaɓa amma Allah ba shi ya ba shi ƙarfi ya ba shi ilimi da ƙarfin jiki namiji ne sarauki ne mana komanda ne duk da haka suka taurin kai kunun su kunun wannan talaka zai mulke mu kuma dan talakawa idan Allah ya musu wannan jarrabawa ya ce don su san annabin wannan ba zaɓe ba ne na ra'ayi alama mulkudu na mutum makara ba wannan na hadisi ba na cikin makara ce ba ta kata abin ne Allah ya ce to yanzu su taru alama su san fata Allah ne ya zaɓi wannan taluta a matsayin shugabansu alama a lokacin nan an watsa su an watsa su a taurata su musana nan akwati wanda akwai abin a taurata Musa da wasu ababai na tarihi na abu musa wanda in suna iya tsanta da shi suna samun nutsuwa da wani abin suna sa abu na tare su wani akwatin na kayan musa da taura ciki ya ɓace ya tsayin da ke an doke shi an watsa su ya ce to in za ku gano da wannan bawan allah shi ne allah ya zaɓa matsayin shugaba a cikin ku taru za a zo a samu za ku yi malaka iya cikin jama'a mala'ika zai zo malaku za su zo da akwatin wanda kuke nema ku rasa za a zo da wannan akwatin kuma ta hannun mala'ika a hannun mala'iku ba wani hannun wanda zaka zaba mala'iku za su daga sama za su same ka wannan akwatin a hannun wanda Allah zaba haka aka yi dole ma sai dama haka ana tare gaba ɗaya suna kallo daga sama mala'iku suka zo mala'iku suka zo da wannan akwatin cikin jama'a aka mai ka hannun wannan talo ta karba shi kenan rigima ta kare to shine wannan komanda kin na wani isra'il to a a cikin wannan yaƙi ne a wannan kwamandakin shi annabi dawud iya cikin sojoji allah ya ba shi dama wannan arnan dawud ya mai ajalin kisa shi kashe shi na lati ƙasar dawud jaluta a ta lumulun allah mulko lakima allah dawud ya kashe jaluta allah ba shi mulkin gaba ɗaya to suke yanzu annabi dawud daga ya zama yanzu kenan ya zama kwamanda a lokaci guda ya zama kuma shi ne annabin allah ga mulkin kuma laba daular ƙarfi a lokacin na ba ya cin mulki kuma cin yaƙi suka maido ƙarfin daular su suka hau daular cikin tarihi baka bai ta ma baka wanda da aka da tarihi kamar ta Dawud da Sulaiman ya mai do mulki banu Isra'il ya ta kace dai kenan magana Annabi Dawud sadauki ne lafiru za alaka baya gudu baya ja da baya in ya gamu da abakan gaba magana kenan lafiru za alaka sai wa fi ruwaya a wata ruwaya shi abdullahi bin amur bin asir ke ban labari ya ce an kaha ne abi imarata za ta hasab babana ya ara mu mace yan dangi na wanda kaka ce wata ta kace ko bata bata kyau ne ko bata kaza ne kurin ta sha mai kai ne a wata ruwa ce tana cikin mata mai kyawun mata a madina a wani zamanin mutum kyakkyawa ba haka bane kurin nan go a yace babana ya arama mace mai asali mai mana mai muka mai matsayi wa kana ta'ahadu kinnatahu iya dan kewayawa bincikan sarako shine kinna kamar sarakuwa mata danka yana kewayawa wajen ganin matar sarako mata mata dan shine kinnatahu ai mar'atu waladi mana mata dan shi fa yasaluha an ba'aliha ya tabbata ya labarin mai gidan naki kaman dan shi alba mai ta dan ce shi ne ya shiga gaba shi Abdullahi dan gata ne dan arman shi bai a arman mushi akai dan gata ne shi ya gama arman uban sai ka bintuka yaya mijin naki yaya halin mijin naki fa taqulu lahu ni'ma rajul min rajul lam yata'ala na firashan ya mutumin kware ne ma da mutumin kware ne amma mai gidan da bai taba kancin hudata ba mutumin kware ne amma bai taba kwanci ba ruwan shi da shi mudata a ya gani abin da ke ne ta ce lamyata alana firashin bai taba ba bai san bai taba kwanci ba a shi mudata walam yi fattishi lana kanafan bai buɗe mun sutura ba don da ya san almanin magana bai buɗe sutura ta ba mun za a ta yi nawo kam an ta shawara ala tun da aka ta gida tun da aka tafi tun kula da tafi tun sai daga ciki ba amma ne aka ba ruwan shi da ita kurin kai daga ciki eh ba ruwan shi tun sai ta ba ta ba da ta ba ganin ta ba ne take ba ruwan ta ai wata ruwaya annabi da mai aka ce ya rasulullahi gaskiya abin ya rasulullahi wallahi su bakara na karanta su hu su waqi'a wannan surun sun matsoro kurin wannan abin da ya karanta na abin kiyama ya ce ya karanta hud ya karanta waƙiya wannan surun ta su tara manzanni duk wata sha'awa ba da tara suna san bai sha'awa kun shi bautar Allah kurin tsoro ya kama shi tsoro ya tsorata wannan surun ta su ya karanta kama shi tsoro da haka kenan bai sha'awa komai ko ya bautar Allah da neman tsira gobe kiyama abin da yake shaka kenan ta ce bai taɓa kwanci ba a shi bai taɓa yi sirata ba tun da na zo gidan to shi ne falamma tsala zalika alai zakar din nabi sallallahu alaihi wasallam to uban haka take ga mai kullun to shi mu uban da ya ga dai yayi yayi abdullahi bai amsa kira ba ya ki kula da ta yayi da shi shine daga kara baban ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga halin abdullahi da iyalan shi kaji shine faqal alqini bihi gamani shi annabi cewa baban shi amr ibn as gamani da shi gamani da shi falaqaituhu ba'd bayan wannan shine na gamu da annabi sallama kenan jaji annabi sallama na gamu da shi bayan uban baban la ya gamani da shi faqal annabi ya tambaye ni kaifa tasum ya kake azumi abdullah qulut kullu yawm kullu wa kaifa takhtim ya kake cika kan da qur'aninka ci kullu laila duk dare ya sauki duk dare ma ku gane a wancan zamanin qur'ani bai kare sauka ba abin da yake wurin shi dan ci qur'ani ba ka sauka annabi ya dare ne idan qur'ani ya cin sauka ne ba gaba ɗaya wanda yake hannun kawai musaf yace dukkan dare wa zakara nahwa ma sabaka irin da abin da ya gabata baya duka haka ya ga mishi kurin sallah azumi kurin وكان يقرأ على بعض أهله الصبح الذي يقرأه بيعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفضل أيام واسع نم أنك أنكم بينكم من زانا ميكي وكان وكان يقرأ على بعض أهله الصبح سبوة الذي قرأه in je iyawa ya karanta misali mai sabo a nan surori bakwai masu tsawon nan irin ta bakara sa'ad imran sina sa'i ma'ida an'am a'raf irin da su ne ke karantawa a wani lokaci kuma saura da ya kasa da rana he dan da he gama da suke da an gama dare da rana ake samun sauka da duk dare yake yanzu ya kai ya an gama a yi nan a yi dan surori nan kuma a zo da rana a yi da saura yace ya arju min an-nahar yakun akhafa alayhi bil-layl da in dare kenan in rike wasu da da dare ida lokaci abin ya nisa ne hawar kasawa ne wai zan arada an taqawwa afdal ayyaman wa hasa yanzu kuma in abin ya kadin shi ya gaji azumin sai ya ci kamar sai kwana sati misali ana ci abinci kuma aka fara kuma sai sati ana sai sati kenan dai an wasu an bar su kwanakin dai ya sa sakama dan karhin jiki sai ko sai su kwanaki na ci abinci kuma sai isa kwana nawa ne yanzu ya ci abincin kuma sai aramo su yace wasamu sulhunna karahata an yatar shay'an farq alayhi wasallama shi dai azumi in yayi ibada kuma ya sake dai wai me yake gudun iya kyamar ya bar abin da ya bar manzo Allah kai yace zai yi zai misali ai annabi ya ce mishi ya azumi iya ka kenan ko ya azumi yau gobe sha ko azumin da ko to shine ya kasa zai misali sai kwana bakwai na azumi eh kwana bakwai na hutu shi da yanzu abin da ka so da ya da azumin da yawa kenan da iya nan da ya yago gaman ɗaya amma su bai iya jere da ya kasa bai iya jere ne sai ya dubara wannan sai in kwana nawa ya yi ya sha kuma zai yi wannan kwanakin daidai iya ci shi dai waya gudun ya bar abin da maza ya ce maza Allah zai iya wa kullum zai iya wannan a misali a wata azumin sha biyar misali haka dai sha biyar ke ci gaba da yi amma cikin wahala shi ne ka ce dama ya amsa wannan mutum farko wannan shi ne abin da yake wannan ruwaya ya ce kulla hadihi ruwaya sahiha mu'azzamuha fi sahihain wa qalilun minha fi ahadima nan kuma yace wannan ruwaya duka da aka ambata duk an kalifa sai a ruwaya kaza kaza a ruwaya kaza kaza ce duk wannan ruwayoyin gaba daya sun zo cikin bukhari da muslim don wannan muka ambata amma ce kaɗan ne za a samu buhari kaɗai ko muslim kawo dan wa al-muhim abin zama ɗauka cikin darsin kurin cewa Allah mai rangume ne gare mu inna Allah kana dukum rahima Allah mai rangume ne ga bayin shi kenan ka ɗauki kullum abu mai sauki wanda zaka iya yi bai damun ka ana san ibada cikin nishadi cikin katar kaza ba sa abin shi Allah inda so ce kullum ya samu wata uku ko biyar a shekara ba bai sa mana ba ya sa mana wata ɗaya ne na farilla na shi masa matsayinmu haka bayan na farilla wannan kuma neman lada ne ɓangaren sallah ɓangaren azumi da abin da ka iya yi ya ka yi daidai gulgulu yadda abin bai damunka ba za kasa ba gaba ɗaya don mun kanta a baya zana ce dukkan mai ibada yana da kazar-kazar zai gazi icin kaza to ce akwai ragewa ta sunna akwai ragewa ta bid'a ragewa ta sunna daman tun farko za ka iya awa biyu awa hudu ƙarfinka kenan awa hudu ne aka ƙuri a daka awa hudu gaba ɗaya rage ka ɗauki awa ɗaya ko awa biyu ka san dai mai iya awa hudu don awa ɗaya bai ce mai komi kullum zai iya bai ce mai komi shi ne kina ce ragewa ta sunna tun farko ka rage daidai abin da ka san ka yi ƙarin shi bai ce mai komi don ka yi wannan shi ne rage ta sunna ya ce rage ta bida za ka ɗauka rigi rigi rigi awa hudu awa biyar wata ran ka fasa ha abada duk sallata ta wuta garin gaba daya kaga shine kenan ta bid'a kenan bari na bid'a shine babban abu ko na cewa kuma wata ruwa mai ce kakka a rike ta akwai ruwa da ya kawo kwana uku yace kakka karanta Qur'an san kasar kwana uku duk da kanta kasar kwana uku yace bi gane ma bi fata Qur'ani ba annabi ce kakka huce annabi wannan annabi ya wasiya kan mutum ya huce qira al-Qur'ani sama da kwana uku an kuwa kasar haka to ka karanta dai ita baka fahimci komai ba kaga ma yana iyawa amma dai an hana shi wannan shi daman baban da aka yi na takaitawa cikin ibada kan mutum ya wuce gona ka yi daidai ƙarfin ga kuran ɓangaren sallah ɓangaren asir kowane ka daidai abin da ka san bai damunka kuma duk ibada ka ta Allah ka san da cewa matarka tana da haƙƙi na mace kuma ba ana iya kai ziyara ta aboki da aboki ka huto ku tattauna an kai ma ziyara kaka ce kai shikenan hey ba da Allah kai ba ruwan mutane a akwai alaka da mutane tana nan abokantaka ‘yan wanaka tana nan ka kula da kowa kuma kai Allah ya maka gangan jiki iya buƙatar hutu kuma haƙƙi ne wannan abin da aka ɗauka ka ba shi duk da maganin suna kana abin da muka ɗauka kuma nan ganin za mu shiga na jikin lokacin namu ya zo muna fata Allah wani mafaka da yin daidai kurakurai Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته